لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وتذات شقاء الدين المسلمين kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci ke kika amince za ki shiga da kanki ko wani ya takura miki to daga ina kika fito daga balanga to to zan gaya miki abin da ake faɗa in za a shiga addinin musulunci sai ki faɗa bayan na faɗa ashhadu ashhadu faɗi sosai in ji ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kin ce daga yau na amince na yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah zan kadaita Allah da bauta kin yarda da haka kin ce daga yau kin yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne kin yarda da haka to ya sunanki sunanki na da Na'omi yanzu wani suna kike so a musanya miki da shi irin na musulmi Khadijatu ta ce a musanya mata suna daga Na'omi ta koma Khadijatu Khadijatu ita ce matar da ta fara musulunta a duk duniya don haka kenan kin yi sa'a da kika ɗauko wannan suna na wannan jajirtacciya na na Khadija matar annabi sallallahu Alaihi wasallama wacce aka mata bishara da gidan aljanna da haka muna fata Allah ya baki albarkaci da aiki da jajircewa irin nana na Khadija to ku kuma 'yan kwamiti ɓangaren mata aiki ya same ku wannan baiwa Allah da ta shiga addinin musulunci mai suna Na'omi wacce ta koma Khadija akwai buƙatar ku je ku koya mata addinin musulunci sannan kuma ku duba matsalolinta domin ɗaukan mataki Allah ya tabbatar da mu da ita a cikin addinin musulunci man yahdihi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah akwai wani namiji shi ma yana so zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kana so za ka musulunta da kanka ne da amincewarka ko wani ya takura kai ya maka dole ka shiga musulunci ba wanda ya takura ma kai kake sha'awar shiga musulunci kai kake sha'awa da kanka mane ne mamakka ta ce in ka shiga musulunci za ka sha wahala to ka yadda ka sha wahalar ƙara ka sha wahalar ko ba mata ya ce mamansa ta ce in ya musulunta zai sha wahala ya ce to ƙara ya musulunta ɗin ya sha wahala daga wane yanki ka fito aja mawa to bari mu gaya maka abin da ake faɗa in za a shiga musulunci sai kai ma ka faɗi irin abin da na faɗa ashhadu ashhadu Allah ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah abinda ka ce da larabci ka ce daga yau na yadda na amince na gamsu ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce na amince na yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da musulunci da Qur'ani ka yadda da wannan to yardarka da amincewarka da gamsuwarka da wannan shine musulunci sauran kuma bayani za a maka a ilmantar da kai abinda wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ta kunsa da rukunan musulunci da wani addini kake yi to annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ka yadda da haka daga yau bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ka yadda da wannan to wannan shine musulunci za kuma a koya maka sallah da azumi da zakka da hajji da rukunan imani da sauran abubuwa da mutum yake bukata ya samu na ilimi me sunanka sunanka da makel to kana so a ci gaba da kiranka makel wane suna wane suna kake so yanzu ibrahim ya ce maimakon sunansa da makel yanzu a dinga kiransa da suna ibrahim to ka zaɓo babban suna baban annabawa baban tauhidi baban aƙida baban sunna shine wanda allah ya kama sunansa alƙur'ani sau 69 da haka daga yau maimakon makel sunanka ibrahim yan kwamitinmu ɓangaren maza aiki ya same ku ku ilimantar ku karantar da ibrahim ku kuma koya masa sana'a kuma a sa shi a makaranta ta addini da ta zamani kuma mahaifiyarsa insha Allah za ka ci da ita ka sha da ita kai mata tufafi a cikin wannan addinin na musulunci muna fata ita ma Allah ya shiryar da ita ta zo ta shiga addinin musulunci ba za ka sha wahala ba insha Allah rabbul alamina wahala ta kare ta duniya da ta lahira insha Allah to muna maka fatan alheri Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوة shida dubu biyu da sha biyar wanda ya zo biyar ga watan tara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina muna nan a cikin sura suratul buruj wanda ita ce sura ta tamanin da biyar za mu tashi inna batasha rabbika la shadid na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله سبحانه وتعالى يتي إن بطش ربك لشديد lalle danka da kamu na Allah mahaliccinka mai tsanani ne idan ka bari baka ji wa'azi ba baka ɗauki tunasarwa ba da faɗakarwa da nusantarwa da masu wa'azi suke maka ba har ka bari Allah subhanahu wata'ala ya danƙe ka ya kama ka to inna akhazahu alimun shadid kamun Allah kamu ne wanda yake mai tsanani inna allaha la yumli lizzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan yi shigo shigo ko talala ga wanda yake zalunci ranar da Allah ya danke shi to ba shi kuma da wata mafita shi sa Allah ta'ala yake cewa alam nuhlikil awwalin ba mu muka halakar da na farko ba thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muke biyar da masu bin su na baya kazalika nafa'alu bil mujrimin haka nan muke aikatawa da miyagun ƴaƴa duk wani mugun mutum to haka Allah yake murƙushe shi akwai wani malami da ya wallafa littafi mai suna nihayatu zalimin wato ƙarshen azzalimai ya kawo kissa guda ɗari a cikin littafin yadda Allah ya murƙushe wasu mutane wanda ko dai ya ba su kuɗi kuɗin ya sa su ɗagawa ko ya ba su mulki mulkin ya sa su fankama ko ya ba su karatu karatun ya sa su jiji da kai da nuna isa ko Allah ya ba su wata fasaha ko ƙarfi ko dabara ko hikima maimakon su yi amfani da abin wajen kyautatawa kansu da kyautatawa al'ummansu da tabbatar da zaman lafiya da alkhairi a cikin al'umma sai suka yi amfani da wannan wajen zalunci wajen cin zali wajen cuta wajen handuma wajen wawura wurin baba kere wajen danna al'umma da cin zalinsu to kuma zalunci ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama manzo Allah ya ce ku nisa da zalunci ku nisanci zalunci domin zalunci duhu ne ranar alkiyama inda yake cewa duk wanda ya san ya zalunci wani ko ya cuci wani ko ya ɗauki alhakin wani to ya je su daidaita man kana indahu mazlumatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm wanda duk ya san akwai kayan jama'a a hannunsa ko akwai haƙƙin jama'a a hannunsa ko ya ci zalin wani to ya je a daidaita tun a nan duniya kafin rana ta zo wacce babu dinare babu azurfa sai an mayarwa da kowa haƙƙinsa hatta yuqada lishatil jalha min ash-shatil qarna ko da akuya ce take da ƙaho ta tunkuyi yar uwarta mara ƙaho sai an ba ta dama ta rama domin a yi adalci to kamun Allah ba shi da daɗi shi sa Allah ta'ala ki tafa kullan akhazna bi zambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum innahu shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa yubdi'u shi yake farar da halitta wa yu'idu shi yake maido da halitta qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu kace a cikin waɗanda kuke hada Allah da su a cikin bauta wane ne yake farar da halitta ko ya dawo da halitta qulillah yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu kace Allah shi ke farar da halitta kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilina Allah ce kamar yadda muka farar da halitta za mu maido da su wannan alkawari ne a kanmu sai mun tashi kowa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi Allah shine wanda ba wanda ya cancanci a kadai tashi da bauta sai shi kadai kuma sai ya tattara ku zalika yawmu majmu'ul lahun nas wannan rana ce da za a haɗa kan kowa da kowa wa zalika yawmun mashhud wa kuma rana ce da kowa sai ya halarta kowa sai ya halarci wannan rana domin ya karbi hisabi da haka masu ganin ba za a maido da mutane bayan sun mutu ba Allah ya yanke musu hanzari masu cewa kul man yuhyil izama wa hiya ramim wane ne yake rayar da kashi bayan ya rududdige qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne da dukkan halitta afa ayyina bil khalqil awwal bal huwa fi labsin min khalqin jadid yalla yace yanzu halitta farko bata gajiyar da mu ba sai sai maidowa da shi ai maidowa ma yafi sauki wa huwa ahwanu alai saboda haka Allah ne mai kashewa mai rayawa mai farawa mai karawa wa huwa al-gafuru Allah shine mai gafara gafararsa tana da fadi gafararsa tana da yawa sunansa gafuru gafara sifarsa ce sannan ya gafiru liman ya sha'u aikinsa ne da haka sunan Allah ya tattaro abu uku na farko al-gafuru ismu min asma'illahi ta'ala al-maghfira sifatun min sifatillahi ta'ala yaghfiru liman yasha'u fi'lun min af'alillahi ta'ala wa athar na wannan sunan na Allah da haka kenan nusbitul isma lillah mu ce Allah sunansa al-gafuru sannan kuma mu tabbatar da sifatul maghfira sifa ce ta Allah sannan kuma aikin yin gafara aiki ne na Allah shi yasa ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim ka sanar da bayina ni mai gafara ne ko mai jin kai ne wa anna azabi huwal azabul alim kuma azaba ta azaba ce mai radadi a wani gurin yace ghafiruz zambi wa qabilit taubi shadidul iqab zitaul mai gafara zunubi mai yafe laifuffuka sannan kuma shadidul iqab mai tsananin azaba ne wani gurin yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الودود Allah shi ne wanda ake sansa kuma yake so, Allah abun so ne kuma shi ma yana so, ana son Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce in kuna son Allah to ku bi ni sai Allah iso ku wallazina amanu ashaddu hubban lillah innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai sa musu ƙauna ya ƙaunace su su ƙaunace shi mafi girman abin da Allah zai baka na ni'ima shine kana son sa yana son ka falasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار ذاك wannan suna na Allah suna ne da ke nuna mana cewa Allah ya bayyanar da kansa a matsayin wanda yake so ake sansa ba abin gudu ko abin kyama ko abin firgita ko razana ba ne Allah abin so ne kuma yana so ya tabbata a hadisi na jibril cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah yana son bawa in Allah yana son bawa sai ya kira jibrilu ya ce ya jibrilu ina son wane kai ma ka so shi ka yi shela da ya kuwa a sama a so shi sannan a bashi karɓa a ƙasa idan Allah yana ƙin mutum sai ya ce ya jibrilu ina ƙin wane kai ma ka ƙi shi kuma ka ce duk wanda suke sama su ƙi shi sannan a saukan masa da ƙiyayya a tsakanin jama'a من أحب الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه إذا أحب الله قوما ابتلاه idan Allah yana son mutane sai ya dinga gwada su sai ya dinga jarabtar su don ya tantance ya bambance ya ware waɗanda suke tsakanin wato na kirki da ba na kirki ba Allah ya gaya mana waɗanda yake so jinsi takwas a cikin alkur'ani duk wanda yake so Allah ya so shi to ya yi ƙoƙari ya shiga ɗaya daga cikin jinsi takwas ɗin nan na farko Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu takawa in kana so Allah ya so ka me ya kamata ka yi sai ka zama mai takawa sannan na biyu Allah ya ce inna Allah yuhibbut tawwabina Allah yana son masu tuba in kana so Allah ya so ka sai kai me sai ka zama cikin masu tuba sannan wa yuhibbul mutatahhirina Allah yana son masu tsarki in kana so Allah ya so ka sai ka zama cikin masu tsarki yuhibbus sabirina Allah yana son masu haƙuri in kana so Allah ya so ka sai ka zama me sai ka zama cikin masu haƙuri yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci in kana so Allah ya so ka sai ka zama cikin masu adalci yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogaro da shi in kana son Allah ya so ka sai ka zama cikin waɗanda suka dogara ga Allah sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce a yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yaƙi sahu sahu ka'annahum bunyanun marsus kuma suke kara addinin Allah suke katange addinin Allah ga barin farmaki na ciki ko na waje sannan yuhibbul muhsinina Allah yana son masu ihsani masu kyautatawa waɗannan su ne jinsi takwas da Allah ya bayyana alƙur'ani yana son su kuma a wani gurin ya ce man yartar da minko an dinihi fa sofa ya ati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu daka alwadud sifa suna ne na Allah alwud wato soyayya sifa ce ta Allah subhanahu wataala yana so ana son sa sannan kuma sanya soyayyar Allah ko Allah ya soka ka so shi to wannan shi ma wato alheri ne babba zulla arshi Allah shine ma'abocin al'arshi istawa alal arsh Allah ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala kuma al'arshi shine mafi girma a cikin halittar Allah baki daya aka ce an dunkule wannan duniyar aka jefa ta a sama sai ta dawo kamar ka jefa sisi a dawa in ka dunkule ta daya ka jefa a ta biyu ta biyu a ta uku ta uku a ta hudu ta biyar a ta shida ta bakwai duk haka za su zama in ka jefa su kan kursiyu kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa daji ko silai ko kwandala ka jefa ta a daji daji mai zai ji dan ka jefa kwandala a cikinsa to hakan ka ɗauki kursiyun ka jefa shi kan al'arshi shi sa Allah ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim to sai kuma al'arshi shine mafi girma a cikin halitta Allah to Allah shine ma'abocin al'arshi shi ya halicci al'arshi sannan kuma ya istiwa'i akan al'arshi istiwa'in da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala al-majidu Allah shine mai girma an kuma karanta al-majidi al'arshi babba ko almajidu Allah shine abin girmamawa mai girma kuma wanda ya cancanci a girmama shi don haka kenan almajid ismu min asma'illahi ta'ala almajadu sifa min sifatillahi ta'ala sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaita da wannan girma wanda babu na ƙasa ko tawaya a cikinsa fa'alun Allah mai aiwatarwa ne lima yuridu ga abin da yake nufi irada shar'iyya ko irada kauniya inna ma amruhu idza arada shay'an an ya kula lahu kun fayakun irada shar'iyya shine abinda Allah ya nufi ya faru a shari'a yana so ai sallah ai azumi ai zakka ai haji wannan yakan faru kuma wata baya faruwa Allah ya nufi kowa ya sallah amma ba kowa ne zai sallah ba wasu su yi wasu ba sa yi akwai kuma irada kauniya in Allah ya ce kasance ko ya nufi ka zama kaza to ko kana so ko baka so sai ka zama wannan abu so haka akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya hal ataka hadithul junud shin labarin bataliya ya zo maka wannan bataliya wace ce bataliyan nan wannan istifham ne littashwik an yi tambaya ne dan a sa maka shauki dan ka tsaya ka ji labarin nan so wace ce bataliyan nan fir'auna wa samud shine fir'auna da samudawa me yasa aka kawo fir'auna da samudawa a cikin kissar ashabul ukhdud domin abinda fir'auna yayi yayi kama da irin abinda wato ashabul ukhdud aka yi musu na farko gaga shi ma fir'auna yana da masu sihiri shi ma wannan yaro an ko an tura shi ya koyi sihiri fir'auna ya kona mutanen da basu bi shi ba shi ma kuma wannan ya kona mutanen da basu bi shi ba sannan an halakar da fir'auna shi ma an halakar da shi saboda haka ne Allah ya kawo kissa fir'auna saboda kamanceceniya da irin abin da ya faru ga ashabul ukhdud na cin zali da aka yi musu wa samud da kuma samudawa waɗanda Allah ya ba su ƙarfi ya ba su iko ya ba su mulki ya ba su isa maimakon su yi amfani da wannan damar wajen neman yarda Allah wajen kyautatawa bayan Allah wajen tsaye da adalci wajen shimfiɗa amana da gaskiya da zaman lafiya da ci gaba da haɓaka tattalin arziki sai suka yi amfani da ƙarfinsu suka ci zali sai Allah ya murkushe su baki ɗaya balin lazina kafaru fi takazibin Allah ya ce bari je kafirai suna cikin ƙaryatawa balin lazina kafaru a can yace yukazzibuna kafirai suna ƙaryatawa suna cikin ƙaryata alqur'ani da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu min wara'ihim muhit Allah ya kewaye ta gaba gare su ta baya gare su ta hagunsu ta damansu wallahu muhitun bil kafirin a wani gurin Allah ya ce Allah ya kewaye kafirai ba su da gurin gudu ba su da wajen tsira sai sun bi Allah in ko ba su bi Allah ba Allah zai danke su da duk abin da ya ga dama bal huwa qur'anun majid ka ce shi dai wannan littafi da ake kiran ku ku zo ku yi imani da shi alqur'ani ne majidun kuma mai girma an siffata qur'ani da siffar girma wani gurin yace qur'anun karim ƙur'ani ne mai karamci wani gure ce kitabun aziz littafi ne mabuwayi wani gurin kuma ya ce nur ƙur'ani haske ne wani guri ya kira shi ruh ƙur'ani wato rai ne wani gurin yace shifa qur'ani magani ne da haka qur'ani mubarak wani yace mai albarka ne qur'ani yana da albarka rai ne haske ne magani ne madaukaki ne mai daraja ne mai albarka ne wanda duk ya bi shi zai yi albarka wanda suka bi shi za su yi kyakkyawar rayuwa wanda suka bi shi za su fita daga duhu su koma haske shi yasa Allah ce bal huwa qur'anun majid alquran innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz yana cikin lauhu wannan allo mahfuzun abin kiyayewa wato shi qur'ani rubutacce ne a jikin lauhul mahfuz abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce ƙur'ani ya yi sauka iri hudu akwai minallahi ilallah allah ta'ala ya sa shi a jikin lauhu magana allah ce ya rubuta ta a lauhu daga lauhu kuma ila sama'id duniya daga sama'id duniya baitul izza kuma aka saukar da shi a duniya a tsawon shekara ashirin da uku yana da sura ɗari da goma sha hudu yana da aya dubu shida da mai tan da goma sha hudu alkur'ani mai girma kenan an kira shi qur'ani saboda shakaratu ne qur'an daga qira'a ma'khuzun min qara'a ya qara'u qira'atan qur'an qur'an shakaratu littafin da ba a gajiya da karanta shi shine ma'anan qur'ani iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراءه ساقه إلى النار shi ƙur'ani mai ceto ne abin bawa ceto kuma lauya ne abin gasgatawa wanda ya sa shi gaba ƙur'ani zai kai shi aljanna wanda ya sa shi baya ƙur'ani zai tankaɗa shi wuta kuma yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده wannan shi ake kira ja'iza guda hudu darajoji guda hudu babu inda ake samun su sai inda ake karatun qur'ani daraja ta farko zaka daraja ta farko majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakina duk wanda suka hadu suna karanta qur'ani Allah zai sauka musu da nutsuwa wa gashiyat humur rahama daraja ta biyu rahama za ta lullube su daraja ta uku wa haffathumul mala'ikatu mala'iku za su kewaye su suna musu kyakkyawa addu'a sannan wacce tafi kowace zakarahum Allah Allah zai ambace su ya ce da wane da wane da wane nawa ne ahlul qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu masu qur'ani sune na Allah kuma sune keɓantattu الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه من تعتع يتعتع كذا تعتع يتعتع تعتعة baka iya karatun ba harshenka yana rawa saboda ɗan koyo ne kai alaran ma yana cewa karanta ka karanta a gyara ma to lahu ajrani ladan ka manya-manya guda biyu ladan san ƙur'ani da ladan koyon alƙur'ani da haka komai girmanka komai shekarunka ka samu wanda zai dinga koya ma qur'ani shi qur'ani ba kamar sauran littattafai bane da za ka fanso shi a kasuwa ka zo ka ɗauka ka karanta da kanka shi dole sai ka je gaban malami an koya maka kimiyyar karanta shi in baka iya kimiyyar karanta shi ba akwai makharijul huruf akwai sifatul huruf akwai ada akwai hanyoyi da dama waɗanda za a koya maka yadda ake karanta shi sai an kama bakinka an jujjuya an koya maka cewa kowane harafi ga yadda ake faɗarsa a cikin huruffan nan akwai siriri a cikin huruffan nan akwai ƙato akwai mai ƙiba akwai dogo akwai gajere haka huruffan suke sai an gaya maka sunayensu da siffofinsu da kamanninsu da yadda ake karanta su an koya maka madda da makharijul huruf da kalkala da sugura da akbar da waye da sauransu to da haka kenan littafi ne da akwai kimiyyar karanta shi ba kamar sauran tafai ba fi lauhin mahfuz yana cikin littafi abin kiyayewa da haka qur'ani kiyayayyen littafi ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce ni ne na saukar da ambatan nan kuma ni na ɗauki nauyin tsare shi don haka babu ƙari babu rage babu musanya babu canji a cikin alƙur'ani na'am
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر wannan sura ita ce sura ta tamanin da shida kuma an kira ta suratu tsariki sura mai afkowa da daddare tana da ayoyi guda goma sha bakwai kuma malamai sun yi ijima'i wannan sura an saukar da ita ne a maka abinda wannan sura take koyarwa shine ɗaya daga cikin usulul aƙida shine al'imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira da abubuwan da za su faru a wannan rana kuma kamar yadda surorin nan guda goma sha biyar waɗanda Allah ya buɗe su da rantsuwa to wannan sura tana daga ciki kuma Allah ya rantse da sama Allah ya ce wassama'i waɗariƙi Allah ya rantse da sama kuma ya rantse da wani tauraro wanda yake hudowa da daddare kun ga rantsuwa biyu kenan mun ce dama Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a alƙur'ani ko an fahimta alƙur'ani cewa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da ɗayan abu uku mu kuwa ba mu da iko mu rantse da kowa sai da Allah amma shi Allah ya ga dama ya rantse da kansa ko ya rantse da siffarsa ko ya rantse da halittarsa don shi babu doka a kansa mu ku akwai doka a kanmu in za mu rantsuwa sai dai mu rantse da Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa sai dai ce wallahi ko billahi ko tallahi ko kuma ya shiru man halafa bi ghairillah faqad ashrak wanda yake rantsuwa da wani Allah kamar yace na rantse da kwaran kwatsa ko na rantse da tarnatsa ko na rantse da aradun Allah ko na rantse da annabi ko na rantse da ka'aba ko na rantse da rawanin sarkin musulmi ko na rantse da kushewar uwata balle kuma ya shiga cikin inna uwasu ko mai danko ko barahaza ko ya fulani mai kokuna ko tsumburbura waɗannan ba a rantsuwa da su man kana halifan falyahlib billah wanda zai rantse ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko warabbi ko wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ko wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na na aisha za ta yi rantsuwa sai ta ce wa rabbi muhammad ko ta ce wa rabbi ibrahim sai annabi ya fahimci lokacin da take cewa wa rabbi muhammad to ana zaman lafiya in ta koma wa rabbi ibrahim to an dan samu matsala wa rabbil ka'aba kaga ba za ka ce wa ka'aba ba sai dai wa rabbil ka'aba wa rabbil ka'aba na rantse da Allah mahaliccin ka'aba kaga ka'aba halitta ce daga cikin halittun Allah saboda haka ba a rantsuwa da ita shi ko Allah ya rantse da kansa fala war rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sannan ya rantse da halittarsa wasafati wan najmi wal qamari was sama'i zatul burud was sama'i wat tariq was shamsi wal layli wal asri wad duha wat tini duk Allah ga dama ya rantse da wal adiyati Allah ga dama ya rantse da abin da ya ga dama tunda halittarsa ce to sannan kuma yakan rantse da siffofinsa wannan su ne irin kashe-kashen rantsuwa na Allah kamar yadda malam ibnu qayyim ya karkasa su a cikin littafin sa na at-tibyan fi aymanil qur'an mu kon za mu rantse sai dai mu rantse da Allah to to da haka kun ga rantsuwa ba ta cika sai an samu mai rantsuwa shine almuqsimu sai an samu abin da aka rantse da shi shine almuqsamu bihi sai an samu dalilin yin rantsuwar shine almuqsamu lahu sai an samu abin da aka yi rantsuwan a kai ko wanda aka wa rantsuwan abin da aka rantse a kansa almuqsamu alaihi sannan kuma adatul qasmi an yi amfani da wawun ne ko da ba'un ne ko da ta'un ne tallahi to wannan shine a Allah ya rantse da waɗannan biyu sai Allah ya ce wa ma adaraka madariqu wa ya sanar da kai adariq mai afkowa da daddare to ba mu san shi ba sai Allah ya ce annajmu saqib wani wata ne mai ruruwan haske wani tauraro ne mai ruruwan haske kun ga tauraro ne mai ruruwan haske da shi Allah ya rantse saboda ɗariƙu da an bar shi an ce wasama'i wa ɗariƙi ba a faɗi me ake nufi ba da duk wani ɗariƙu zai shiga illa ɗariƙan ya tsaruku bi khairin ya rahamanu manzo Allah ya koya mana wata addu'a kau dabara a'udhu bi kalimatin lahi tammati in allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa zara'a wa min sharri كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن kaga duk wani abin da zai afko maka da daddare to kana neman tsari da shi duk wani abin da zai faɗo maka ba shiri ɓarawo ne ɗan fashi da makami ne wani mugu ne wani asiri ne jifa ne tsafi ne camfi ne duk abin da zai afko maka da daddare Allah ya tsare ka shi yasa ake kiran mai afkowa da daddare ake kiransa tsarik in ka duba imra'ul qais yana amfani da wanda yake cewa a wa misliki hubula qad daraktu wa murdi'in fa alhaituha anzi tama'ima muhwili wa misliki hubula qad daraktu kaga daraktu na zo mata da daddare ice irin ki mai ciki na afko mata da daddare aramtar alamtara yani كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تديبي ice alam tara ya ni shin baku gani ba annan ne kullama ji'tu kullama ji'tu tariqan duk sanda na zo mata da daddare wajattu biha tiban sai same ta tana kamshi wa illam ta dayyabi ko da bata sa turare ba wa misluki wa misluki hubula irin kwatankwacin ki mai ciki kaddaraktu na afko mata da daddare fa'alhaituha na ɗauki hankalinta an zita ma'ima daga yaron da ake sa masa layu saboda maganin mayu muhawili wanda ya shiga shekara wato ya shekara to kun ga kenan ana amfani da wannan harshen larabci tsarik shine abin da yake afkowa da daddare to sai aka fassara mana shi annajamus saqim to me jawabin wannan rantsuwa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz in kullu nafsin in dinna a mata fassara biyu ko dai inna ce mu kaffafa mina saƙila in kullu nafsin ai innahu innahu sai zama ismu inna damiru sha'an wal qissa wal bayan mahzuf innahu kullu nafsin kowace rai wannan mimun din sai ta zamo kenan sila ce sai zama la'alaiha hafiz kowace rai tabbas tana da mai kiwonta tana da mai kula da ita kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alu saboda haka sai ya zama ana nufin kowace rai tana da mai kula da ita ko kuma in dinnan sai ta zamo wato harfu nafiyin ne ai ma kullu nafsin lamma din sai ta koma ba ana illa ai ma kullu nafsin illa alaiha hafizun babu wata rai face akwai mai kula da ita duk ma'anonin guda biyu sun yi daidai in kullu nafsin ai innahu kullu nafsin yadda lamarin yake da kisa da bayani kowace rai tana da mai kula da ita kun ga haka ya fito ma'ana ta fito ko in bi ma'ana ma lamma bi ma'ana illa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ai ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai kiwon fita wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun to alhifz anan iri uku ne akwai hifz kiyaye mutum daga duk wani abu da zai kawo masa farmaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fita daga gida kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي za a ce kofita wa kofista an tsare ka an kiyaye ka haka je ka dawo addu'an fita daga gida in kana neman kariya da tsari ya fi guru da laya da kambu in kai wannan to ka samu kariya daga Allah haka je ka dawo ko ka karanta hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe ko ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka karanta wannan kafa ɗari da safe ba abin da zai same ka har rana ta faɗi ba banda lada da zaka samu kuma to wannan ko kuma na biyu yana nufin tun daga cikin mahaifa Allah ya sa mala'ikan da ke gadin mutum tun yana mani ya koma jini ya koma kashi ya koma tsoka ya koma ɓargo ya zama ɗan tayi ya zama jariri aka haife shi akwai mai kiwon ka haɗi zuwa lokacin da za ka mutu ko kuma hafiz mai rubutu akan ayyukanka lokacin da alƙalami ya hau kan mutum akwai mala'ika da ake ajiye masa yake rubuta komai har yace mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa hasaha falyanzuru al-insanu mutum yayi duba na tsanaki ya ga mimma khuliqa daga me aka halicce shi tun fa ba kowa bane قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهوي الموتى min nudfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira da haka Allah ya gaya mana walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nudfatan fi qararin makin thumma khalaqna nudfata 'alaqatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahama thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqina da haka mutum ya duba mai aka yi shi khuliqa sai Allah ya faɗa an halicce shi ne min ma'in dafiqin daga ruwa mai izo wato maniyin da kenan min nutfatin din kenan ya khuruju shi wannan ruwa yana fita min bainus sulbi daga tsatsan namiji wattara'ib da kashin karankarma na mace wato kashin haƙarƙari kenan zuwa wuya to daga nan aka ɗebi na mace shi kuma na namiji aka ɗauko daga tsatsan gadon bayansa aka yi shi min nudufatin amshajin na butalihi faji annahu sami'an basira innahu ala raj'ihi laqadirun Allah mai iko ne ya dawo da mutum bayan ya yayu ya mutu Allah mai iko ne ya dawo da shi zuwa ga sabuwar halitta kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'adan alaina yauma tubular sara'ir ka ambata musu ranar da za a tona asiri ranar da za a jarabci asiri a binciko shi abubuwa da yawa an yi su ba daidai ba amma ba wanda ya sani wani ya yi ta cutar mutane ba a gane ba har ya mutu wani an ta cutarsa ba ɗaukar masa alhaki ba har ya mutu don an je lahira sai an yi wannan tonan asirin sai an yi tonan silili wani niyyarsa ba ta da kyau wani aƙidarsa ba ta da kyau wani manufarsa ba ta da kyau wani rayuwarsa ba ta da kyau wani ya mutu ana ɗaukar mutumin kirki ne ashe mutumin banza ne wani ya mutu ana ganin mutumin banza ne ashe mutumin kirki ne wani ma ana ziyartar kabarinsa ana ga waliyi ne ashe shaidani ne wani kuma ana jifan kabarinsa ana ga mutumin banza ne ashe waliyin Allah ne sai an je lahira komai zai koma yadda yake akwai malamin da za a kawo shi a sa shi a wuta malami ne fa mai wa'azi a sa shi a wuta da haka malaman ma ba su tsira ba ka ɗauka malam yana karatu ka ɗauka ya tsira shi ma neman tsira yake yi za a zo da malami a ce kai malam kayi wa'azi kayi karatu kayi kaza kayi kaza kayi ne dan a ce ka fi kowa karatu ta huta kai mai kuɗi kayi kaza dan a ce kai ka fi kowa taimako ta huta kai ka fita jihadi ku ne kuka ɗauki bindiga kuka ɗage wandon ku kuka shiga gaba kuna haharba mutane ku ne masu jihadi ku tafi wuta ƙarya kuke yi ba dan Allah kuka kuka yi jihadin ba kun yi ne dan san ranku da san zuciya kuma ku tafi wuta Abu Hurairah ce duk sanda zai karanta hadisin na an ce sai ya faɗi ya suma saboda kafin a kawo Abu Jahil da Fir'auna sai an fara kai malaman da suka kauce wa Allah wuta an kai masu kuɗin da suka ibin Allah wuta masu riya sai an kai mujahidai wanda suka ɗau makami suka ce jihadi suke don su kafa shari'a ko su kafa musulunci ko su kafa gwamnatin musulunci amma 'yan tamore ne su ma duk sai an zuba su a wuta kafin a kawo fir'auna tukunna da ka kakka kana wa'azi ka ɗauka ka sha baka sha ba akar makallahu Allah ya sa mu sha tare ba wanda ya sha to shine yawma tubulas sara'ir in an zo canza abubuwan za a yi da yawa wani an kai shi baya ashe a wajen Allah a gaba yake wani an kai shi gaba ashe a wajen Allah a baya yake wani an guje shi ashe abun so ne wani an son shi ashe abun gudu ne to an zo an barkita asiri sai kaga abubuwa duk sun canza ba yadda kake ganin su ba da haka mutum ya kyautata niyyarsa ya fuskanci Allah kawai to shine tubula sara'ir Allah ya sa rayuwar mu ta zo mai kyau fama lahu min quwwatin dan adam ba shi da wani ƙarfi wala nasirin ba shi da wani mai taimako a gaban Allah Allah ƙarfi duka na Allah ne taimako duka na Allah ne na'am
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Allah subhanahu wa ta'ala ya sake rantsuwa da sama amma a nan wasama'i zatin raja Allah ya rantse da ƙas da sama wacce take ma'abociyar kaiwa da komowa wato an ce ruwa Allah yake nufi a nan saboda sai a yi ruwa sai a ɗauke sai a yi ruwa sai a ɗauke kuma girgijiya ana kiranta sama auka sayyibin minas sama'i auka sayyibin minas sama'i a sama'i anan yana nufin girgijiya to Allah ya rantse da ita saboda tana ta kaiwa ta yi ruwa a ɗauke a yi ruwa a ɗauke to wannan shine raja'i din da Allah yake nufi ko kuma saboda mala'iku da suke ta zirga zirga su kai wahayi su sakko da rayuka da suke hawa sama su sakko saboda haka ana ta zirga zirga a tsakaninta to Allah ya rantse da ita zatil matsari wasu miyar matsaru raja'an li'annahu yaji'u wa yarji'u wa yatakarraru wal ardi Allah ya rantse da ƙasa zati sada'i ma'abociyar fashewa da tsatsagewa can da Allah ta'ala yake gaya mana bayan yayi maganar mutum yayi magana abin da zai same shi qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara thumma idza sha'a anshara كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم kaga kenan ƙasa ma'abociyar tsagewa ce sun mashaƙaƙanar arda shaƙa za mu tsaga ƙasa tsagewa sannan ta fidda waɗannan abubuwan guda goma da Allah ya lissafa daga cikin abubuwan arziki da ake samu bayan an yi noma ko an yi shuka ko kuma masu fitowa ba tare da an noma su ko an shuka su ba to Allah ta'ala ya ce ya rantse da ƙasa ai za ta shaƙi wa ƙila laha haza li anna ta tasadda'u wa ta tashaqqaqu bin nabati takan fashe ta tsage ta kece domin tsirrai su fito wa haza qaulul mufassirin wa ahlul luga fil harfaini innahu laqaulun fas shi qur'ani wato bayani ne faɗa ce da take bayani daki daki faslun yana rabewa bainal haqqi wal batil shi qur'ani shi yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya shi yake raba tsakanin kafirci da musulunci shi yake raba tsakanin jahilci da ilimi shi yake raba tsakanin jahilci da da ilimi zalunci da adalci yake raba tsakanin sunna da bid'a yake raba tsakanin haske da duhu yake bayyana tsakanin ƙarya da gaskiya yake raba tsakanin daidai da kuskure qur'ani yake da wannan ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan zai sanya muku rariya wacce za ku tantance ku bambance ku ware tsakanin tsaba da kuma tsakuwa to qur'ani kenan shine Allah ta'ala ce innahu laqawlun fasl ya'ni bihi alquran wa hadha jawabul qasam wal faslu allazi yafsilu bayna alhaqqi wal batil bil bayan an kulli wahidin minhuma wama huwa bil hazl qur'ani ba abun wasa bane qur'ani ba abun izgili bane ba abun dariya bane ba abun ba'a bane ba abun tumasanci bane ai bil la'ib ba wasa bane wal ma'ana annahu jidd qur'ani tabbataccen abu ne walam yanzil bil la'ib bai sauka da wasa ba wa ba ne qul al hawfi innahu kinayatun anil wa'idi al mutaqaddim zikruhu innahum haƙiƙa su kafirai na kowane zamani ya na kaida suna ƙulla maƙarƙashiya ƙullawa suna ƙulla zagon ƙasa ƙullawa suna ƙulla wato makirci da zagon ƙasa da kutungwila a kowane zamani yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yuglabuna والذين كفروا إلى جهنم يهشرون سنا كل ما كرشي ليطفئوا نور الله والله متم نوره نوره ولو كره المشركون sai Allah ya cika haskensa an ƙulla makirci a kowane zamani a kowane lokaci don a ruguza wannan addini ko a ɓata shi wata ran a soki ƙur'ani wata ran a soki annabi wata ran a soki musulunci wata ran a ɓata musulmi suna a ce musu 'yan ta'adda a ce masu zubar da jini a ce masu tsaurin addini masu zafin addini wasu ma suna yin ta'addanci da sunan addinin kuma ziga su akai sa su akai koya musu akai ba ma musulmi bane wasu amma sai su shiga musulunci su sa rawani suna kashe mutane kuma ana rabawa musulunci duk wannan makincin fa ba zai tsaye da musulunci ba ba zai hana musulunci ya ci nasara ba ba zai hana musulunci ya mamaye duniya ba hasken nan gaskiyan nan amanan nan tausayin nan rahaman nan jinkan nan da ake ɓoyewa sai ta bayyana kowa sai ya zo ya shiga wannan addinin Allah subhanahu wata'ala sai ya kai wannan addinin ko ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tattaro min duniya fara'aitu mashariqa hawa magaribiha kuma yace sai mulki al'umma ta ya kai nan bi izz azizin aw bi zill zalilin sai Allah ya kai musulunci ko ina Allah ba zai bar baitu madarin wala hajarin illa adkhalahu Allah hadha din Allah ba zai bar wani gida da aka yi shi da kaba ko aka yi shi da wato da fata ko aka yi shi da ginin dutse ba sai Allah ya kai wannan musuluncin gurin bi izza azizin aw bi zill zalilin saboda haka innahum yakiduna kaida Allah ya ce wa akidu kaida ni ma ina nawa kulla kulla wa makaru makaran wa makarna makara fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina saboda haka wannan addinin na Allah ne ba na mutum bane da na mutum ne na cikinsa ba sun isa su lalata shi wani ya ce na ga musulmi ba musulunci na ga waɗanda ba musulmi ba da musulunci mu din da aka ce mu cika alkawari sai kaga ba ma cikawa an ce mu yi amana mafi yawan mu ba mu da amana an ce mu yi gaskiya mafi yawan ba mu da gaskiya an ce mu yi adalci mafi yawan mu ba mu da adalci an ce mu so juna mafi yawan mu ba ma son juna an ce mu haɗa kai mafi yawan mu ba ma haɗa kai mun rarraba kanmu muna kashe kanmu muna cin dukiyar kanmu muna zaluntar kanmu muna cin mutuncin yan uwanmu duk wanda ya bude baki dan uwansa zai zaga wanda ya daga makami dan uwansa zai harba ko ya sara ko ya doka ko ya taka ko ya kashe ko ya wulakanta ko ya wa dan uwansa hassada ko ya maketa ko ya mamugunta ko ya masharri ko ya masa hassada ko ya bata masa suna irin abin da muke kenan duk musulunci bai samu ba tun banda musulunci na Allah ne ma zai zo ya shiga muna bata addinin da sunansa muna zalunta kan muna zalunta ƴan uwanmu muna cuta muna zalunci muna san rai muna bin son zuciya amma tare da haka kuma dai mu din daidai an maka abin kirki mu ne an maka abin tsiya mu ne to wannan ba shine fa khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'a saboda haka mu ta neman gafara mu koma ga Allah wa akidu kaida Allah yace ni ma ina kullanawa irin nawa وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ذاك الله أن كي أبو زي إيه مكا يد كي فمهل الكافرين يتشي أنجن كرتام كافرين هذا وعيد من الله عز وجل ومهل وأمهل لغتان جمعتا هاهنا فمهل الكافرين كأن جنكر تاوى كافرين أمهلهم ƙara jinkirta musu ruwaidan ɗan kaɗan wato Allah ya faɗa annabi ya musu jinkiri har sau biyu ya zo da sigan amhilhum da mahilhum mahala da amhil ya amfani da luga guda biyu kuma duk ma'anar su ɗaya taukidi ne kawai aka maimaita lafazin sau biyu da siga guda biyu to Allah ta'ala ya ce jinkirta musu ɗan kaɗan ƙalilan fa iza lam yataqaddamha amhilhum shine ma'anan amhilhum dan jinkirta musu famahil shi ma jinkirtawa amhil shi ma jinkirtawa kun ga kenan an yi amfani da lafazi so biyu an karfafa maganar an maimaita ta so biyu da lafazi daban-daban ka jinkirta wa kafirai ka jinkirta musu dan kaɗan Allah ya ce ina nan zan zo kansu wa umli lahum inna kayji mace wala yasabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma' to abinda wannan sura ta faɗa na ayi Allah ba mu ikon yi abinda ta ce a bari Allah ba mu ikon bari abinda ta kwaɗaitar Allah ya sa muna da rabo abinda ta tsorata Allah ba mu ikon gudu akwai a ɗan uwa malam Abdulkadir Bello wanda yake nan bangare Alaramma sun fito da wani tsari guda biyu domin tura wannan karatun duk duniya a samu ko aji ga nan ba kowa sai ya kwafe ta idan ka tura wannan namba wasof to za su tura maka duk karatun da ake daga farko har ƙarshe na dukkan malaman sunna da suke ƙasar nan a wannan numba ita ce 070 070 666 har guda uku kaga tana da sauƙin riƙewa sannan 779 77 eh wato sufuli bakwai sufuli shida shida shida guda uku sannan bakwai bakwai guda biyu sannan tara guda ɗaya sannan wata bakwai bakwai ɗin guda biyu kun ga a ciki akwai bakwai guda hudu akwai shida guda uku akwai tara guda ɗaya ko yawa sifir saba'a sifir sitta sitta sitta saba'a saba'a tis'a saba'a saba'a to wannan lambar test za ka yi a kanta ka sa sunanka in kai test ka sa sunanka in dai kana da waso to zai dinga shiga wannan karatun kullum aka zai dinga shiga cikin wayarka sannan na biyu akwai site da suka bude wanda wannan site in ka shiga za ka samu tilin karatuttukan na malaman sunna na ƙasar nan shine www.dandalinsunna.com www.dandalin sunna tsakanin dandalin da sunnan ba a sa space dandalin sunna kuma da ƙananan baƙaƙe dandalin sunna.com to in mutum ya shiga nan zai samu karatuttuka da yawa in kuma ya sebin wannan lamba ya tura a test a kanta za a dinga tura masa wannan karatu a wasu to waɗannan bayan Allah da suka yi wannan ƙoƙari domin yaɗa wannan karatu da sauran karatuttukan malaman sunna na ƙasar nan yadda kowa zai samu duk inda yake a duniya to muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu da dubu dubu na alkhairi sannan akwai wasu bayan Allah da suka ɗauki nauyin yaɗa waɗannan karatuttuka a wasu kafafe akwai wanda ya ɗauki nauyi a sa a sunna tv ana sa wannan karatu a sunna tv duk karfe tara na dare zuwa goma wanda ya ɗauki nauyi shine aa ranu sannan ana sa wannan karatu a Afirka TV da karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi wanda ya ɗauki nauyi shine Alhaji Hussein Garba wani mutum ne a Abuja Allah saka mata da alheri sannan ana sa wannan karatu a DITV da Alheri Radio daidai sallah asuba da karfe hudu zuwa biyar wanda ya ɗauki nauyi shine Alhaji Lawal Tafi da Kaduna kuma muna masa addu'a Allah ya saka mata da alheri sannan ana sa wannan karatu a Freedom Radio ta Kano wanda kuma ana kamawa a internet ko ina mutum zai ji a duniya wanda ya ɗauki nauyi shine injiniya aminu a wujir shi ya ɗauki nauyin wannan karatu sannan ana sawa a pyramid radio wanda ya ɗauki nauyi ba ya ce ka faɗi sunansa sai dai a yi masa addu'a Allah ya saka da alheri akwai kuma wanda ya ɗauki nauyi ake sa express radio shi kuma shine dr ɗanburan nuhu wanda yanzu ɗan majalisa ne na apc a gwamnatin tarayya to sauran kuma a nan a gidan D- a- tv na gmtv gombe ko da nta gombe da gidan rediyo da ma wasu gurare kamar an ce akwai gotel ko da wasu gurare to da kuma misau da wasu gurare dai suna da yawa wani gurin ma sai dai mu ji ana sawa to duk kowa da kowa waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa ilimi a duniya da dukkan wanda suka ba da gudunmawa muna musu addu'a Allah ya saka wa kowa da dubu dubu na alkhairi wannan ya ce malam ko zan iya sayan kayayyaki in raba da kuɗin zakka ko sai dai kuɗin zan bayar to an fi so ka ba mutum kuɗin don watakila wanda ka bashi kayan siyarwa zai shi ma ya fi son kuɗin ka ba mutum tsabar kuɗi shine ka bashi yanci duk wanda ka bashi kuɗi ka bashi yanci ya sai abin da yake so amma yanzu misali ka ba mutum hatsi ba shi yake so ba kaga dole ya siyar in kuma ya tashi siyarwa sai ya yi arha to kaga ƙara ka ba mutum kuɗi ya fi kwanciyar hankali kuma wanda ka bashi kuɗi ka bashi yanci ya sai abin da yake so ba abin da kai kake so ka sai masa ba so da haka kuɗin za a bayar wani sai ce kuma zan iya ba wa ƴan uwana makusanta maza ko mata ai su suka fi cancanta ma ai bai kamata kai nesa da zakka ga ƴan uwanka suna bukata ba ƴan uwanka suka fi bukatar zakka mala ina da matsananciyar olsa sai aka ce in ciyar to a lokacin buɗe baki zan ciyar ko har da lokacin sahur ciyarwa kwaya ɗaya ce ta kai plate na abinci da nama ka ba mutum ko ka ba shi rabin kwano na shinkafa a bakacin azumin naka da ka kasa yi kuma ba za ka iya ba ko zan iya auren wani a sai tambayar kura ne ko zan iya auren wani don in koma gidan tsohon mijina to ba a yin auren da ake kiransa auren kashe wuta auren kisan wuta dama wuta ta tashi to sai a aure don a kashe ta amma ta siga uku ne auren bai yi ba ko ta siga hudu ta siga ɗaya yayi siga farko da ke da mijinki ku haɗa baki ku kira wanda zai aure ki ga ki ga mijin gashi ku yi magana cewa kai za ka auri matata in ta kwana biyu za ka sako ta in aure ta ni kuma in kuka yi haka auren bai ba ko man ma bai ba na biyu shi mijinki ya kira wani ko biki sani ba ya ce da Allah je ka auri matata saboda na mata saki uku ba komai sai ta yi aure to ka je kai ka aure ta in ke so sai ka dan sake ta kuma sai aure ta wannan shi ma aka yi bai yi ba na uku ke ki kira wani ki ce da Allah ina so ka aure ni idan ka aure ni in ya so sai ka sake ni daga baya ina son koma gidan mijina shi ma bai yi ba sannan ko kuma wani ya ce ina tausayin matan nan tunda suka rabu da mijinta wallahi take cikin wahala bari kawai in kujire ba tare da na gaya wa mijin ko na gaya mata ban aure ta amma nufi na idan na kwana biyu da ita sai in sake ta dan ta koma gidan mijinta to duk hudun nan bai ba duk inda aka yi wannan guda hudun ka gaya wa kowa auren bai ba wancan bai ba na biyun bai ba inda kaɗai yayi guda ɗaya ne ke mace ce kika ba abin a ranki mijinki bai sani ba wanda zai aure ki bai sani ba amma ke a ranki akwai wannan kika kika samu wani wallahi ina son ka ya wanda in ban ganka ba zan fada rijiya zan fada kaza ya marurin zuciya ta ya waye ya waye eh sai masa wayo malam ya shiga ba ni da kaza ba komai komai na Allah ne kawo abin da ya sawwaka dama a ranta je kawai so take ta eh wallahi ni tunda na ganka zuciyata take son ka waye duk ashe shirman banza ne sai da ka shiga aka yi aure kwana biyu uku ta tare sai kuma ta fara ni fa ban gamsu da yadda kake mu'amala da ni ba wallahi baka da mutunci wallahi baka da kirki wallahi ashe haka kake ce kai ba mutumin kirki bane ni na dauka wani salihi ne na dauka kai na Allah ne ashe duk ba na Allah bane ta maka da kayan baya sai ka ce yanzu haka zaki mu to ba zan ma ba wata ma ta kama ka da kokawa wata kama ta kai mamari sai kai fushi ka ce haka ne to na sake ki sai ta yi buɗa dama sakin take su akwai wanda aka yi masa irin wannan an kawo amarya ya gadi an aje kaya ba a kwance ba kuma danginta suna wani daki aka zo aka yi kwana ɗaya aka kwana biyu shikenan kawai da safe ita kama kuka wai ta bata san bayi da mutunci ba bata san bayi da kirki ba bata san ashe haka yake ba Allah ya isa da wannan aure ta kama faɗa can kuma dangi sun kasa kunne suna jira su ji me zai faru ta yaga masa riga aka kama kuka yanzu ni zaki wani to je ki nasa ke kawai ji an kama buɗa a gidan ana ta buɗa sai ce to na mai da ke wannan ta ce ko zan iya bawa mai aure na sadakin aure na ya bani wato zai za ta auri mutum bayi da kuɗi sai ta bashi sadakin kuma ya bata a matsayin sadaki to wasu malamai sun ce ba komai tunda dai dama ke za a ba kika ba mutum sadaki kuma kika ce biya ki sadaki shikenan kin bashi ya baki ba matsala wasu kuma suka ce a'a duk mai aure ya kamata ya yi wani abu domin auren ya yi daraja ka dan samu korabi ne ya fi ko zan a malam daga wani lokaci ne ake fara sallar walha sallar wadha ana fara ce ne in rana ta daga bakwai da rabi zuwa takwas goma har sha ɗaya kuma ana yin taraka a biyu ko hudu ko shida ko takwas har sha biyu ma ana yi musamman annabi ya taɓa yin sha biyu wasu malamai sun ce sha biyun nan sallar dare ce bai samu daman yi ba shine ya rama shi sha biyu tunda ba a wutiri da rana sannan ya yi takwas a lokacin fatahu makka sannan ya ba da umarni a shida ya ba da umarni a hudu kuma ya ba da umarni a biyu lokacin kare wata idan rana ta je tsakiya wato sha biyar rana lokacinta ya kare kenan tunda daga nan sai zawali kuma dama daidai sha biyar rana ba a nafila in kuma ta yi zawali a zahar ta shigo karatun ta ɓoye ake duk mafi yawa sallar rana karatun ta ɓoye ake yi sallar dare mafi yawa a bayyana ake na fulfuli in dai sallah ta shigo rana to ka ɓoye karatun in ta shiga dare ka bayyana in dai ba sunna ce ta zo da akasin haka ba to Allah ya samu dace subhanakallah to ga sakonni akwai kuɗi dubu goma sha biyu daga hajiya jamila ibrahim na shekara ɗaya ta ce Allah ya kai wa mahaifinta ladan to Allah ya kai masa ladan da kuma turaman atamfa guda biyar su ma Allah ya kai wa mahaifinta ladan mahaifinki ya caɓa fa ga kuma darduma a rinka shimfiɗawa a kan teburin malam to ko ita ce ta kawo can darduman nan ita ce duk shekara take musanya mana wannan dardumar da ake sawa a nan to Allah ya saka mata da alheri ga kuma labulan da ya yi bayani wannan na bayan ita ta ka labulan kuma to shi ma fi sabilillahi to Allah ya saka miki da alheri kun san duniya yanzu ana kallon program ɗin kusan ko ina a duniya to wasu na wucewa ta baya ana karatu wani ya wuce wani ya daga kafa wani ya shafa nan ni da su gidajen talabijin din suke ta turo mana cewa da Allah a dinga rufewa hana mutane shiga da fice ta bayan nan ana karatu wani ya tsallaka wani ya wuce wani ya je wani idawo sai ka ce muna daji suka ce to wannan locality ya yawa dan rage abubuwan to Allah ya saka miki da alheri a ga kuɗi dubu ashirin da hudu daga Samir Ahmad Usman ya ce a saka asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri taliya katon ɗaya jamfa da wando da jallabiya guda ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a butoci na alwala kayan kwalliya daga wata ‘yar uwa Allah ya shiryan mata da ɗanta kuɗi ɗari biyar a sa asusun marayu a yi masa addu'a ɗari biyar daga wani bawan Allah ya ce yana neman aikin Air Force Allah ya sa ya samu ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya masa addu'a Allah ya sa ya samu kuɗin biyan registration da sauran masu buƙatu daban-daban Allah mun tawassali mun kamun kafa zuwa gare ka da sunan ka in an kira ka da shi kake amsawa in an nemi bukata kake biya Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri da dukkan waɗanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba Allah muna roƙon ka biya musu bukatunsu na alheri ka raba su da dukkan abin ki ka biya mana bukatunmu gabaki daya اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك